بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2025 mun hada a wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba masallacin Mus'ab bin Umair dake namba 21 Alhaji Umar Giwarot a nan cikin garin Dan Bushiya dake Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke cikin suratul Baqara wanda kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin Sura ɗin, sannan za mu tashi ne a aya ta ɗaya. sai dai kafin nan akwai tambayoyi ko takardu guda biyu waɗanda aka turo a jiya bayan mun tashi, da aka insha Allah za mu duba su a takaice kafin mu fara karatu. Na farko yana cewa ne, Assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana. amin Allah ya ƙara mana baki ɗaya. Ya ce na ɗaya, malam ni ne ina azumi, sai kuma sha'awa ta taso min, sai na kwanta rubda ciki, har sai da asalin wato, na dai abinda sai da mani ya fita daga jikina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malam ya matsayin azumina. Mutumin da ya fitar da maniyi da gangan ko ya kakalo amai da gangar alhalin yana azumi zai kame ya cika wannan azumin amma a bayan ramadan zai rama wannan azumi din idan ya zamto akan ganganci ne magana mafi rinjaye shine babu kafara a kansa sai dai ramuwa din kadai sai kuma tuba da yankewa daga wannan abu da yake aikatawa amma mutumin da yayi da gangan wannan shine wanda yayi da gangan wanda kuma ya zamto ba da gangan ba ne ko mani ya fitar masa ba tare da sha'awa irin shi yadda ya faɗa ba don mutum kan iya samun kansa a wani yanayi na rayuwa ko ya taka garwashin wuta ko a bige shi duka mai tsanani wahala ta sa ya fitar da mani irin wannan bighairi lazza yana fita ne ba tare da sha'awa a cikinsa ba malamai suka ce wannan inda wahala ne ta sa shi to babu ma ramuwa a kansa azuminsa yana nan. To, amma wannan kunga ya faɗi cewa shi ya yi abin da ya janyo har maniyin ya fita daga cikinsa. Saboda haka abin da yake kanka shi ne za ka kame ka cika wannan azumi, sannan kuma za ka yi ramuwa bayan kammala wannan azumin. Daga cikin malaman da suka yi wannan fatawa, amsan da muka baka akwai Sheikh Abdulaziz Ibn Bazin Allah ji kansa da rahama wanda shine shugaban Muftil Am gaba ɗaya na masu fatawa na lajjatin da'ima والإفتاء والبحوث الإسلامية Allah ya shirya da mu. Sai tambayarsa ta biyu a ciki ya ce, Malam ina da matukan sha'awa, ko da ban kwanta ba, amma idan na yi bacci sai na yi mafarkin ina kwanciya da mace. To wannan babu laifi a kan mutum idan a mafarki ne, da abin da ya faɗa ce mafarki ne. Kuma ko da a ce wannan fito wanda maniyin ya yi da ka farka, ka tarar da alfijir ya fito, ko ya fito maka ka farka kaga kana cikin janaba kafin kai wanka alfijir ya fito wannan babu laifi a kanka nana insha Allah ya kare da a gare ta ta fitar da hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfijir yakan fito masa alhalin yana cikin janaba don haka na farko din can laifinka ne na biyu kuma ba laifinka bane tambayanka ta farko laifinka ne zaka kame bakinka kuma zaka yi ramuwa tambaya na biyu kuma abu ne wanda ba laifinka ba Allah ta'ala kuma yana cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saboda haka babu laifi a kanka a cikin wannan wallahu a'lam in Allah ya baka dama dai sai kai aure shi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya masharal shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj don an samu hali ayi aure shi yafi kar a ce sai an tara duniya tukuna duniya ba tabbas ba ne Allah ya datar da mu wani na cewa assalamu alaikum malam ya ibada Allah ya bada nasara akan abin da ake nema na alkhairi amin kai ma Allah ya ba mu baki ɗaya ya ce malam mahaifina ya rasu tambaya na akai shine wani mutum ya ce min wai na samu cikakkiyar calbi sai na yi hailala guda dubu saba'in in sa maraina in sa maraina ma'ana yin niyya kenan cewa shine nayi ma zuwa ga mahaifina wai idan ne haka aljanna ta tabbata a gare shi shin ya dace nayi ko kada nayi ina neman ƙarin bayani wassalam a tashi lafiya to gaskiyar magana wannan abin da aka faɗa maka ba abu ne wanda ya dace da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai wani ka wata ka'ida da ya kamata mu kiyaye na farko annab sallallahu alaihi wasallam baya kirga tasbihin shi ko hailalan shi ko wani abu nashi har su wuce guda ɗari in ka ji ya wuce ɗari adadi ya wuce ɗari to gaskiya malamai sun ce bai tabbata daga annab sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da yake yi in dai zai kirga in dai zai kirga ka'idan kenan ba ba baya wuce ɗarin bane amma in dai ya wuce ɗari to baya kirga ba za ka samu hadisi ko guda ɗaya wanda ya inganta wanda ya ce maka annan sallam ya yi istighfari ko ya yi hailala ko ya yi kaza da ya wuce adadi guda ɗari ba za ka ji abin da yake cewa ina yi so ɗari wa inni la'asar firullah wa tubi ilahi fil yawmi mi'ata marra ko saba'ina marra ko aksara min saba'in yakan ce ina yi fiye da saba'in kaga ya kirga sannan wani wurin ya ce ni ina neman gafaran Allah ina tuba a gare shi tsakanin dare da yini so ɗari kaga ya faɗi ɗari ɗin to a nan annan sulasa yake tsaye da kirga in dai zai kirga tasbihi za ka ga ɗari ne musamman lokacin bacci misali kaga ya ce idan mutum ya ce subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar so nawa talatin da hudu ya ce wannan shi ya baka ɗari ɗari ɗari ɗari haka za ka ji annan sulasa lan kirgansa duk abin da ya wuce ɗari baya cewa sai ka kirga shi sai dai faɗa maka falalansa da darajansa kaman faɗin la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya faɗi wannan bayan fitowar alfijir kafin rana ta fito Allah zai bashi alhasana guda 100 za a bashi ladan wanda ya yanta guyoyi guda 100 za a bashi falala guda 100 sannan sai ya ce babu wanda zai zo filin alkiyama yana da daraja a wurin Allah face wanda ya karanta ɗari daidai da nashi ko ya ƙara a kan ɗari amma bai ce ga yawan ba ba za kun fahimta ba sai ce ko ya ƙara a kan me a kan ɗari ashe ya halasta ka yi sama da ɗari amma dai shi a ɗari yake tsayawa gidayensa ina fata mun gane to don haka duk wanda zai ce maka ga sama da ɗari labudda an ya ce bin nas labudda an ya ce bin dalil hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk wanda zai wuce yanda Allah sulasa ya ce to dole zai zo da dalili na cewa ga abin da ya sa ya zama shari'a idan ko har bai zama ba to mafi dacewa shine ka yi hailalanka in ka kirga ɗari kawai ka bar shi a sake kai ta hailalanka Allah zai baka lada manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce hailala ma'anan hailala shine faɗin la haula wala quwwata illa billah shine shine shine mene a hailala la ilaha illallah afwan hailala shine la ilaha illallah hauqala shine la haula wala quwata illa billah isti'aza inna a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fata mun fahimci wannan to anan abu biyu ne na farko ce wanda kai sama da dari gaskiya bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sannan kuma sai matsala ta biyu din na cewa kai ninyan Allah ya ba mahaifinka ladan a tasbihi da zikiri ba a yin wannan abin da yake zuwan mamamaci shine sadaka bayan mutuwansa ba haulala ba hailala ba koda umara ce matukar mahaifinka yana raye kuma yana da lafiya baya halasta kai mishi duk wanda ake ma umara ko aikin haji sharadi ɗayan biyu ne kadai suke sa a yi masa wannan na farko ya zamto yana raye amma bai da lafiya tsufa mai rudarwa yana daga cikin rashin lafiya da haka wanda ya tsufa ba zai iya ba ana hukunta shi da matsayin mara lafiya za a iya masa umara za a kuma iya masa aikin hajji sannan na biyu shine ya zamto ya mutu baya raye to amma batun abin da ya shafi ko a ce a mutum dawafi wannan fatawar tana nan su malam bin baz lajnati da'ima ta duniya gaba ɗaya sun amsa ta abu ne wanda yana nan kwanci a littattafai na ilimi an yi bayanin su kwarai da gaske idan mutum a ce zan maka dawafi ba a ma mutum dawafi sai dai kai masa umarar gaba ɗayanta ko kai masa aikin hajjin nasu gaba ɗaya tun daga wurin ɗauko ihrami za ka yi niyya idan kai wanka dama za ka ce labbaika Allahumma umaratan idan kai ne za ka yi ko hajjan idan kai ne za ka yi kanka idan kuma za ka yi ma wani ne wanda bai da lafiya ko kuma ya rasu in yana raye sai dai ka hakura ka bashi kuɗin ya je yayi ko kuma ka jira ran da Allah zai kai shi in dai yana da lafiyarsa kuma yana raye wannan abu biyu sune kadai ke sa a mamaci asalin wato hajji ko umara to idan ɗaya biyu ya faru ko rashin lafiya ko ko mutuwa a nan ne sai mutu ya ce labbaika Allahumma umaratan an fulan fulan shine sunan shi zaka ambata a wurin misali zaka yi ma Umar Shehu Zariya Umara ko bayan ya rasu amma nan da shekara 300 bayan na rasu insha Allah ko kun kosa an tabi ne yanzu ayawa ko kuba eh wanda ya rasu zaka ce labbaika Allahumma umaratan an Umar Shehu Zariya misali wai dan dai ka gane da kyau yawa ko kuma mahaifinka kowa ne kuma kana iya umara ga wanda jini ya haɗa ku da wanda jini bai haɗa ku ba abokinka za ka iya masa umara wanda kuka yi zaman mutunci kuka yi zaman lafiya za ka iya masa umara in ka je kai naka sai ka hau taksi kai shata bai wuce riyal 120 ko 30 ka koma madina ka kwana biyu ka ziyarci manzo Allah ka sha zamzam in za ka koma maka tun da ka riga kai taka sai ka tsaya a miƙati kai wanka ka ce abokina da muka yi zaman lafiya ya Allah barin masa umara sai kai ninya na'am a zuwa daya eh aba sai ka dawo Najeriya bai ba sharadi ba inda sabani yake shine Masjid Aisha tam'id tan'im ko inda mutane nan ne sabanin yake wasu malamai suna ganin ba za ka je kayo niyyar umara ba wasu malamai suna ganin za ka iya yi amma idan ba kanka za ka yi ma ba wasu malamai suna ganin in har zai halasta kai ma wani kai ma za ka iya yi ma kanka to na kawo maganan ɗauko biƙaci daga kabaro madina ne saboda ka kauce ma duk wannan shubuhan da kace na ce din tunda indai har kana son mutum za ka iya mishi ai ka koma madina ya fi saukin wahala fiye da ka dawo najeriya ka sake yi masa allah ya datar da mu so da haka wannan batun cewa mutum ko da ba hailala ba ne mutum ya kudiri ko ya karanta wani abu na ƙur'ani ce allah ya ba wani lada gaskiya magana mafi rinjayi ba a yin haka abin da ake yi da irin wannan ba cewa ake allah ya ba shi ladan ba sai dai a yi tawassuli da aikin a roƙa masa a gafaran allah shi wannan ya halasta saboda ana yin tawassuli da dukkan ayyukan alkhairi sadaka ne karatun qur'ani ne azumi ne kuma ba dole sai san da ka gama ba yanzu din nan ka iya tuna akwai wata ibada da ka taba yi ma Allah a baya wanda kake jin kana kyautata ma Allah zato ya karbi ibadan ya halasta kai tawassuli koda bayan shekara goma ne kai kamun kafa da wannan ibadan ka roki Allah ya biya maka bukatanka ko ya biya ma waninka kamar yadda na faɗa a takaice abinda ake iya yi mamaci shine sadaka sadaka shi ya tabbata a nasi na hadisi hadisin imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mata bin adama in qata amaluhu illa min salas idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke in banda abubuwa guda uku na farko shine sadakatun jariya sadakan da mutum zai yi ta rinka gudana kaman shuka bishiya kaman haƙa rijiya kaman gina masallaci duk abin da ka aikata na alkhairi ko in dai ka rasu kuma abin yana nan Allah zai ci gaba da ba mutum lada a kansa Allah ya dacar da mu amma abin da yake asali shine wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi mahaifiyata Allah yi mata rasuwa shin zan iya mata sadaka Allah ya bata ladan abin da ne mata sadaka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh kwarai da gaske kayi ma mahaifiyarka sadaka kuma idan kai mata sadaka Allah zai ba ta lada Allah zai kai mata ladan sadakan da kai har ya juya ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi da ya dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ina baka shawara a sadakan nan ka yi shi da ruwa ko ka haƙa rijiya ko ka jama wani ruwa a gonan shi na rani ko ka fitar da kan famfo daga gidanka ko ka je shagon mai fiyo mai chemist a mai provision ka ce ga ɗari uku na don Allah yau an sha ruwa duk wanda ya zo ya miƙa ma kuɗi zai karɓa ruwan sanyi kar ka karɓi kuɗin ka miƙa mishi nawa iyaka ɗari uku kake da shi da shi kake so kai sadaka Allah ta'ala ya ma mahaifiyarka ko ma mahaifinka gafara wannan da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sadaka da ruwa don ban san abin da ya kai ruwa falala da daraja a babin sadaka ba ina fata mun fahimci wannan to kaga yanzu idan ka dauki shinkafa ka auna ma mutane sai ka hada da ruwa kada ka ce to ai ko tunda haka ne bari in siyo fiye wata leda biyar a tsai da buhun shinkafan nan a a ba haka nan sulasula yake nufi ba eh layi tana da dadi wani ya ce wai a ci tuwon layi don kana da hali ka ciyar amma shi ruwa an faɗe shi saboda rahman Allah ta'ala saboda shi ruwa bai wahalan samu ga kowane mutum kowane mutum ƙarshe ma in kaga ka rasa sai ka je ka jawo a rijiya ka je ka shayar da bishiya ko ka shayar da wata dabba ita ma sadaka ce ita ma sadaka ce da ruwa ko da wani ya haƙa rijiyan kai ka je ka ɗigo ruwan kawai ka shayar da bishiyoyi ko ka samu su dabbobi ka shayar da su yana cikin babu abin da ake ce ma sadaka ya ma asharar ta zurai yyg kuna ta kallo na kun zara ido eh eh tuwon layi baka sana ce ma shinkafa layi ba a to kai da ai kai dan indomie generation ne alai dan juma na yi kuskure yawwa to kaga ga iyaye nan senate ne a nan gefen saboda haka da abin da ya saba ce sai a tambaye su mu mun taso haka ana ce malayi haka muna muna muna yara muna yara da sanda ake ake maulidi in ana maulidi muna kusa da masallaci mai martaba sarki duk da ba a barin mu mu je amma muna zuwa saboda dadin yanda ake yi za mu ji ana duk wanda bai zikiri ba ba zai ci tuwon layi ba wannan wakatun muna yara mun rike shi wani shi da ba maulidi ya je ba ya je cin layi ne ya ga ba a yi ba ana ta ziki sai ce duk saboda san manzo a sa wuka a yanka ni ma'ana a buɗe layi a ci sai a ci gaba to to kaga wannan shine yanzu ka sa ni nayi dogon bayani Allah ya fe maka Allah ya datar da mu Allah kuma ya sa muna yi a cikin nasara to za mu tashi aya ta 221 kamar yadda muka faɗa aramma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا حتى ولا يؤمن- تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا نعم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم okay.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا gaskiya ne ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
Mm.
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah ya saka ba da alkhairi duk da yau na ga alaman kana jin azumi Allah subhanahu wataala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kuma kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wato kuma lalle baiwa mu'mina tafi ya mushrika alkhairi ko da mushrikar ta burge ku kuma kada ku aurarwa mushrikai kuma kada ku aurarwa mushrikai har sai sun yi imani ma'ana kar ku ba su naku ƴaƴansu aura kuma lallai bawa mumini ya fi ɗa mushriki alkhairi kada ya burge ku wato koda ya burge ku shi mushrikin kenan su waɗancan kafirai suna kira ne zuwa ga wuta Allah kuwa yana kira ne zuwa ga aljanna da gafara da izininsa kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane don su wa'azantu wannan aya ta 220 da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta idan muka duba inda za mu bi diddigin suratul baqara za mu tarar tun daga wannan aya wanda za ta zo a gabanta ta 220 ko kuma daga nan ayan ta 221 har zuwa ayoyi da za su zo a gaba guda 22 a jere tun daga kan wannan aya za su zo ne suna magana akan abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce da ladubba na aure wato tun daga wannan aya ta 221 har zuwa aya ta 242 a cikin suratul baqara za mu ji Allah zai zo ne yana maganan hukunce-hukunce da ladubba da kuma abin da ya shafi auratayya ladubban aure yanda ake yin su da yanda ake asalin wato rayuwa da mata da kuma hukuncin ila'i ila'i shine mutum ya rantsuwa cewa ba zai ƙara mu'amala irin ta aure da iyalinsa ba za mu ji hukunci a cikin waɗannan ayoyi sannan kuma za su zo su yi magana akan hukuncin yanda ake yin saki da yanda Allah ya da'ai saki da irin sakin da ke gyaruwa da irin sakin da baya gyaruwa sannan kuma ayin za su yi magana akan idda idayen idda da mata za su yi waɗanda mazajensu suka rasu sannan kuma a ayoyin har wa yau ba za mu gama su ba sai Allah ya magana kan annafaka shine ciyarwa yiwa ake ciyarwa zuwa yaushe ake ciyarwa idan an saki mace tana da haƙin a ciyar da ita ko ba ta da shi sannan idan mace tana ma miji asalin rashin kirki ya halasta ya ci da ita ko ba zai ci da ita ba duk za mu ji waɗannan sannan akwai wa arraba'a shine shayarwa ina hukuncin shayarwa ga mace zuwa wani lokaci za ta yaye ɗanta sannan idan ba a yaye ɗan ba aure ya mutu ya haƙƙin mijin da ake rike masa da ɗa akan matan sannan ita ma menene haƙƙin mijin akan ta dangane da kuma ɗan da take rike da shi yana cikin abin da Allah ta'ala zai magana a kai sannan alkhitba zai magana a kan neman aure kansa ya ake neman aure shin a tiktok ake nemowa ko ko akan je facebook ne ko ko akan je gaba da gaba ko mace na aurar da kanta ko ko auren fim aure ne auren da ba na fim ba ba aure ba ne duk Allah ya warware anan sannan almut'a Allah ta'ala zai magana lalataccen auren mut'a ko kuma yanda ake jin dadin zama da mace yanda ake yi zama yayi dadi da waɗannan da duk abinda wasu ma da ba ambata ba da suka shafi hukuncen hukuncen auratayya su ne abinda zamu ji tun daga wannan ayar har zuwa aya ta 242 amma sai Allah ya fara da wannan ta 221 din wanda yace kada ku aure wato mushirika mace har sai ta yi imani kenan Allah ta'ala ya buɗe maganan waɗannan hukunce-hukunce da muka ambata za a yi dangane da magana abin da ya shafi aure domin aure shine tubalin farko da ake gina iyali da shi sai an yi auren sannan sauran hukunce-hukuncen za su iya hawa da shayarwa ɗin da saki ɗin da wane ne duk ba za su samu ba sai akwai maganan aure idan ba maganan aure ba ma za su taso ba to shi ne Allah ya fara da tantance shi auren kansa yanda ake yin sa saboda a fahimci hukunce-hukuncen da zai kawo mana a gaba kuma mu iya amfana da su domin kamar yadda muka faɗa aure shi ne mafarin samun zurriya da samun gida su kuma zurriya su ne tubalin gina al'umma idan aka samu gidan wani da gidan wani da su unguwansu wani da garinsu wani al'umma ta haɗu amma mutum da gida ɗaya kaɗai ba za a ce musu al'umma ba da sunan cewa al'umma ga mamiya to shi ne yasa dalilin wannan musulmai wato sahabbai sun kasance a lokacin da suratul baqara ta sauka suna cakuɗe da su da mushrikai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa a cikin su akwai mushrikai in an ce mushrikai ba ana nufin kristoci da yahudawa ba su ne masu bautan gumaka irin waɗancan mutane waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji yana cewa Allahu suka ce tab a kirkiran masa kishiya a yi masa wata allan ta mace suka kirkiri wata gunki suka ce sunanta allata kaga sun yi ta macen allahu sannan suka je yana cewa al'aziz sai suka ce shi ma a yi masa kishiya don haka yi al'uzza sai allah ya fusata da wannan mummunan aiki nasu ya ce afara aitumullata wal'uzza wa manata thalithatal ukhra alakumu zakaru yanzu ku ne kuke ɗaukan namiji jinsin namiji wala hul'unsa ku bai wa Allah ta mace tilka idan kismatin ziza lalle wannan rabo ne na zalunci inda ana zalunci to kun zalunci Allah ku ba shi rauni alhalin shi ne mabuwaye ina fata mun fahimci wannan to akwai musabba annabi sallallahu suna raye tare da waɗanda suke mushrikai masu bautan gumaka a cikin garin Makka kamar yadda muka sani akwai gumaka fiye da kusan 300 a yadda tarihi ya nuna mana sannan haka nan bayan zuwansu madina sun tarar da wasu mushirikan su ma suna bautan gumaka a garin madina wanda kuma zuwansu madinan ai ko a maka sun san ana bautan ana bautan gumaka sai wannan ya sa wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka kwaɗayin cewa ko dai musulunci bai haramta musu su rinka auren mata mushirikai ba tunda ban san hukuncin abin ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kansa ya rinka tarbiyyan sahabbai ne sannu a hankali bayan dawon su Madina akwai akwai hukuncin da a Makka ya hana su da aka zo Madina ya halalta musu kaman ziyartan kaburbura da nufin kaman bauta musu ziyartan makabari tunda lokacin da suke maka ana bauta makaburbura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana sahabbai ziyaran makabarta gaba daya in an rufa mamaci shikenan an gama sai dai mutuwa za ta kai mutane makabarta amma da aka zo Madina sai ya tara sai ya ce da su kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace a makka na hana ku ziyartan kaburbura amma yanzu tunda har kun yi imani kun ƙara ƙarfin imani kun gane babu kyau to yanzu ku rinka zuwa makabarta kuna ziyarar mamatanku domin idan kana zuwa makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai rinka tuna maka gidan lahira duk ran da kaje kabari kaga ka ko ba dan uwanka bane kaje makabarta kawai ka gane cewa duk wurin nan mutane ne a kwance ba kuma laifi suka yi ma Allah kuma kamar yadda malam guruntum Allah ya kara masa lafiya yake fadi yake cewa duk wanda ka gani a makabarta ba fa da sarran shi yace jama'a sai an jima ni na tafi lahira sai kun zo je kwanta ba yace ba haka abin yake kawai ganin kansa yayi a can kamar yanda kowa ga kanshi a duniya to shi yasa ake so mutum ya zanto cikin shiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to na ana ku a makka amma yanzu ku je ku ziyarci waɗannan makabartu a garin Madina dan yana da amfani zai rinka tuna muku da da lahiran ku to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna da wannan tunanin wasu daga ciki suna ganin kila ba laifi ba ne idan sun auri wanda take mushirika ce tunda dama can abokan zamansu ne tun suna garin makka wannan yasan ya dalilin saukan wannan aya aka samo daga muqatil bin hayyan yake cewa wani mutum ya zo shi sunan mutum ana ce da shi marsad bin abi marsad al-ghanawi marsad bin abi marsad shi wannan mutumi ya kasance a da yana da wata mata wanda take garin makka ana kiranta da suna ba matarsa ba ce akwai wata mace a garin makka wanda ake kiranta da suna anak suna da alaka mummuna da ita irin dai alaka wanda yake shari'a bai yadda da shi ba kamar alaka na neman maza ko alaka na, na neman mata to shi wannan marsad ya kasance da wacce anak din suna yi wannan irin mu'amalar ana haka nan sai ita kuma ta kasance mushrika ce ita bayan ko mushrika ce tana karuwanci tana yin tana irin wancan mummunan sana'a Allah shiryar da masu shi ko marsaj kawai ana cikin haka sai Allah ya sa haske a zuciyarsa sai musulunta bayan musuluntansa ya ga cewa zama a maka bata ganshi ba idan da yana so yayi ibani wanda ya kamata babu makawa banda ya tashi ta kurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa kawai sai tattara kayansa ya bar garin makka kaga sun rabu da ita wancan matan kenan ya je ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhajiran yana mai matsayin wanda ya hijira zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda nagarta da yake da shi da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake san shi da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aminta da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan rinka aika shi ya je garin Makka a bayan hijiran ma annabi sallallahu alaihi wasallam kan bashi sako ya je Makka ko dan akai mu wasu sahabbai da suka yi hijira babu wanda zai kai ma iyalansu da ke can abinci ko kaza ko wani abu na kabammun yaƙi an kamo wasu a yaƙi ana so a san halin da suke ciki annan sulasu ne kan ɗauki marsad bin abi marsad ya aika shi ya ce je garin makka ya masa wannan aikin wannan yasa a lokacin da ya tafi wata rana a cikin dare ya shiga makka cikin dare kawai sai wannan mata ana ta samu labarin cewa ai marsad fa yana gari ya shigo kuma kun san irin alakan da ke tsakaninsu kafin ya musulunta da ta ji haka fa zahabat ilaihi sai ta tashi ta tafi wurinsa wa talabatu kama kana yahdisu bainaha wa bainahu fil bainahuma fil jahiliyya sai ta nemi yayi irin abin da yake yi da ita a lokacin jahiliyya ana cewa jahiliyya lokacin bai shigo musulunci ba shine ma'anan jahiliyya sai ta nemi ya biya bukatun shi da ita sai ya ce da ita innal islam qad farraqa baini wa bainaki kaji mu'min wannan jika annabi yusuf ne tunda annabi Yusuf ma an neme shi ya kigo shi ma sai ya ce mata wallahi musulunci ya ja layi tsakanina da ke yake baiwar Allah innal islam qad harrama zina yace mata musulunci ya haramta zina yanda ban so ayi da diyan ciki na ai ko bana yi da ke ba yanda bazan so ayi da uwata ba ni ma bazan yi da ke ba tunda musulunci ya hana to gaskiya ba zan yi ba wa harrama alhalwata bainana kai ba ma wannan ba musulunci ya haramta mu keɓe da gani sai ke domin annan sulasalam ya ce na ukun mu shaidani ne shi ne da ya faɗa mata wannan ƙalat lahu sai ta shaida shi hallaka an ta zawaje bi to kana da daman da za ka aure ni ma'ana to ka aure ni mana shi kenan sai ya zamto abin ya zamto ba sabon Allah ba amma kuma kakku mata bata musulunta ba ita to da ta gaya mishi wannan kala sai ce hatta asta'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ce miki zan aure ki ba har sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji musulmi na kwarai la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli da dai karka shiga gaban Allah da manzansa da aiki ko da magana in dai kana so ka ci nasara ka rinka haskawa da madubin dubarudin aya da hadisi mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu ya ce nan ne mafita koda da wahala da hardway da the only way shine kadai mafita in dai ka bi zaka tsira kuma babu wahala bayan yardan Allah babu wahala bayan Allah ya dadabawa ya Allah ka yadda da mu dan tsarkin sunayenka to shine da tace mishi to zaka yadda ka aure ni yace sai na nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai malam jin haka kawai sai ta ce da shi aiko to za ka ga halinmu na mata yadda dai ka ga aka yi ma'annabi yusuf alaihi salam da ya juya da gudu rigarsa ta yage mai faru sai ta ce tab ijab ai gashi gashi to ita wannan sai ta ce da shi aiko zan maka kimtsi a cikin mutanenmu zan maka wani tanaji a cikin mutanenmu za ka gane kuranka wallahi shi ne kawai sai ta yi masa kazafi malam ta ce ai ya neme ta ne da ƙarfi ya so ya ci mata mutunci ye kaza ye kaza ai nan da nan da ta yanka ihu jama'a suka zo fa darabuhu darban shadida suka yi masa duka malan duka mai tsanani sahabin annabin Allah suka dake shi duka na gaske sun mahallu sabilahu sannan suka bude mai hanya suka ce ka bar gari ka bar mana ka fita a garin sai kama hanya sai ya tafi koma garin Madina yanzu kai wa ya tafa marinka saboda addini eh wani ma aka ga bai bakan magana ce ban ƙara karatun a'a aba ustazu ka yi hakuri mana ai don Allah kake yi kai wakilin annabin Allah ne to dama jira kake su saka maka a'a Allah ne mai sakayya ina fata mun gane kuma duk wahalar da zaka sha kan addini ka yi hakuri ka yi hakuri kar ka fasa mutane kam za su saba maka za su yi maka ba daɗi za ka aminta da mutum zai ci amananka za ka karfafi mutum shi kuma lokacin da kai rauni sai ya juya maka baya duk wannan ɗabi'a ce ta mutane ballantana mafi wahalan shine mutum ya ce sai mutane sun yarda da shi yarda da kai fa mutane ba su yarda da kai gaba ɗaya ba wanda dai Allah ya kaddara za su yarda da kai za su yarda da kai shi yasa ake cewa irda'un nasi ghayatul la tudrak dukkan mutane duk su yarda da kai kuma taki ne wanda ba wanda ya taba taka shi dan haka ne sai kai hakuri shi ma kaji Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi sai suka zo sai suka sai suka sake shi ya tafi falamma raja ila al-Madina lokacin da ya koma madina jina-jina da duk roɗi a jikinsa annabi ya aike sa ya dawo da kulu a jiki ya ce ya rasulallahi bari ku jona mai ban mamaki inda za ka gane al'amarin mace malam sai Allah yanzu ba duka suka yi mai ba don Allah in kai ne yadda annan sulasul yake da Khalid bin walid yake da sa'ad bin abi waqas yake da umar ibn al-khattab waɗannan zaratan dakkan mazajen imani da jiki don Allah yadda annan sulasulan ke san shi har yake zaben shi aike shi in ka koma madina mai zaka ce ya manzo Allah wallahi mutanen nan in ba dai Khalid ya je ba da matsala kaga ma'ana kawai su dibi kashin su a hannu eh to wani ustazu da ya roke ni mu je sulhu yayan shi ko kanwan shi suna samun sabani da da mijinta kuma mahaifinsu malamin mu ne mahaifinsu na dauke shi uba ne a wurin mu sai ce mun ustaz da Allah za mu je ne kaɗan yi sulhu ma wance da suke saɓani da dawa ne to kuma na san mahaifin zai farin ciki da haka sai na ce mishi mu je mun tashi karatu na tashi karatu da wuri saboda za mu sulhu muna fita daga masallaci sai ce mun ainihin wato ustaz abin da nake so tun daga nan na gane da matsala ni fa ni aka yi da zan je in sulhun amma an fara gaya mun abin da ake so to aka ga ba amfanin zuwa na to ina sai ya ce mun so nake yi in muka ji irin ka bubbuɗe mai wutan nan gaba ɗaya haka yi da hannu in bubbuɗe ma mijin wani irin gidan wuta ya ce irin gaba ɗaya tsiraran nan ustaz ya ganta kawai don ya gyara halin shi sai na gane to wannan sulhun yanzu aka je matsala ba za a samu sai na ce mai to in dai haka ne akwai ayin da nake so in duba mu koma sai gobe mu koma muka dawo masallaci ya gama nafila muka zauna bayan karatu na ce mai kai yanzu zaka so ɗanka ya shiga wuta ya ce a na ce to wuta baka ce in je in buɗe mishi kai in na buɗe mai wuta miji da aure ke hannun shi kai kana ga za a samu maslaha an za a samu maslaha ba idan har matsalan da kake faɗa haka ne kuma ba lallashin shi ma za mu yi ba ko da shi ke da laifi saboda namiji yana da ƙarfin gaske a harkan gida kuma dole kai taka tsantsan saboda authority ɗinsa ne territory ɗinsa ne duk yanda za ka je sai dai ka je da lallashi ka tafi a babin lallaɓawa saboda wurinsa ne huruminsa ne kuma ba haƙƙinka ba ne ka shigan masa hurumi kamar yadda kai ma ba ka so a shigo maka naka to amma ka ce yana bubbuɗe mai wuta sai ka ce barikin sojoji aka rama kallon to shi ne da ya zo garin madina ya dawo ya samu annan sallallahu alaihi wasallam kun ga dai duka aka yi masa amma duk da ya zo ya gama gaya ma annan sallallahu alaihi wasallam sako sai ya ce ma annan sallallahu alaihi wasallam a ya hilluli an ata zawaje ha? Wanda Allah amma ya halarta ɗin zai iya auren nata, wai ka gaba hanyar yana santa ke. Shi ne magana, inda bai santa in ba mai kawo maganan zai yi halarta ya aure ta. Sai ya ce, to zai yi ya manza Allah sulasallan in aure ta, nan take sai gashi Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wannan kenan ta sauka saboda Marsat bin Abi Marsat. sai ta game akan dukkan muminai har zuwa tashin alkiyama Allah ta'ala ce da dai kanku auri wadda take mushrika har sai ta yi imani wannan kuma faɗa da Allah subhanahu wataala yi yana daidai da faɗin sa da ya faɗa a cikin suratul nur aya ta uku da cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika baya dacewa ga mumini ya auri mace mazinaciya ko mace da take mushrika kaga anan sai suratul nur ta game so wannan aya ta suratul baqara cewa in dai mushrika ce baya halasta idan tana zinan bata tuba ba wannan shi dan tsara mutunci ka bari ba dan haramun bane ina fata mun fahimci wannan amma mai da su dan juma da dan jummai an haramta auren mai zinan da mai ne da mushrikan dan a nuna maka malamai na cewa wasu na fitar da asalin cewa ko mace tana zina idan mutum ya ga zai iya ya iya aurenta ba haramun ba ne wasu malaman suna da wannan fahimta wasu malaman na cewa yanda Allah ta'ala ya haɗa shi da shirka to kawai ka guje shi ai ya zama haramun so don haka dai mafi dacewa shine mutum ya auri ƙwarya ta bu ƙwarya Allah ta'ala kuma ya shirya da wanda suke wannan mummunan ɗabi'a don haka dai ɗan uwa musulmi a cikin wannan aya ƙarshen ta malamai sun fitar da cewa haramun ne mutum ya auri wanda take mazinaciya akwai malaman da suke wannan istinbatin kuma ka duba duk wanda ke son tsare tsatsansa da mutuncinsa da asalinsa da gidansu da jininsa aiko ba zai so ya aure wanda fasikancin ta ya bayyana ba in ma wanda bai bayyana ba ne wannan da ɗan sauƙi amma wanda ƙarara an san sana'anta ne to wannan baya baya halarta wannan wasu malaman kuma suna ganin cewa a'a ai abin da ake cewa baya halarta mutum ya aure wancan mazinaciyan suna cewa ne ga wanda bai taɓa zina ba wanda ya san shi ma ya taɓa zinan to shi kenan to amma da in ka duba sai kaga gaskiya fi gamewa a wancan aya ta farko wancan dalili na farko da malamai suka kawo sannan fadin Allah subhanahu wataala da yace wala tankihul mushrikati al mushrika anan ana nufin wanda take bautan gunki ko wanda take asalin bautan kaburbura amma an cire yahudawa da nasara a ciki saboda su yahudawa asalinsu suna komawa ne zuwa ga attaura idan kuma aka bi salsala aka koma kan attaura attaura littafi ne na Allah su ne suka bata shi abin nufi su na hudawa asalinsu daga wani littafi ne na Allah su ma nasara asalinsu daga injila ne wani littafi ne wanda yake na Allah subhanahu wata'ala sai suka ce to ana akwai istithna'i kenan akwai togaciya na cire ba yahudiya ko kirista kenan mutum zai iya auren kirista wanda ba musulma ba amma shi musulmi ne kenan zai iya auren ba yahudiya wadda take ba musulma ba amma shi musulmi ne abin nufi shine ya halarta ba wajen musulunci yana so ba ba duk abin da musulunci ya halarta kuma shine abin da yake so ba musamman irin abin da galibi yakan dawo da mafsada barna wadda tafi gyaran da ake nema yawa kuma so da yawa duk wanda zai auri ɗaya daga cikin waɗannan sai ka da turka-turka da kace na ce musamman a bayan mutuwarsa cases da yawa suna tasowa ni ɗin nan da nake magana akwai kes ɗin da na san har yanzu sai dai in yau ne Allah ya kaddara wannan kes ɗin ya mutu ni na san matar da da mijin ya rasu ƴaƴan guda shidda akwai malamin mu malam Abdullah As-Salafi ya rasu Allah ya jika malam Abdullah As-Salafi da rahama wata bai wuce wata biyu ko uku yanzu da rasuwa ba ya san da wannan matsalar matsalar kes din da da nake magana akan ta ƴaƴa shida kawai da mijin ya rasu sai ta kwashe su duk ta mai da su Lagos guda hudu daga ciki duka suka koma Kirista an ka gansu ba za ka taba tsammanin sun hada jini da musulunci ba to guda biyun ne ma su suke kokarin suna so su dawo wurin dangin mijinsa arewa ita kuma ta kiyarda dangin sun kiyarda ana ta rikici to ya za a yi shine batun matsala shine batun matsala akwai wadda kuma na sani ita din da da ya aure ta yanzu haka ita ina tsammanin har yanzu tana unguwar dosan daga cikin abin da ya faru ita gaba daya sai ƴan uwan mijin duk suka juya baya suka batta da ƴaƴan dukansu ita kadai kuma mace ‘ya'yan nan kuma sun kai kusan su bakwai. Ita ba ta dawo ta musulunta ba, amma kuma ba ta faɗa da ‘ya'yan ba, kuma ba ta bar ‘ya'yan sun zama Kirista ba, ita abin da ta yi kenan. Ta dawo ta ce sun koro ta can wurin yasunan wancan na aisanta mahuta, a mahuta suka ce ba su zauna da ita ba, suka kore ta suka nemi su abin nan ɗinta. Yolan gwaddo su aka da aka nema mata gida ta zauna da yaranta. Abin da take kuma hatta Islamiyya ita take kai yaran Islamiyya. kuma sai ta tambayi wani islamiyya ya fi kyau wanda za su fahimci addini sai ta sa yara akwai ma'aikatan aisanta Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu albarka su suka rinka ana haɗa kuɗi ana biyan mata islamiyyar da ta sa 'ya'yanta a wurin wallahi in aka zo sallan idi haka za ta kwaso yaran nan ta sabo su a mota ta kawo su su je su shiga tsakuwa idi ta tana tsallaken titi tana jiransu in suka gama ta kai su gidan ƴan uwan ta gaishe su gaishe su su gaishe su da kayan su su wuna anan an jima ta da ta dauke su ta mai da su gida ta ce mijin ya kyautata mata ta ba su ci amanan shi ba shi ya sa ta koma ba amma wannan matan ɗaya ce cikin dubu za ka tara dubu baka samu baka samu ɗaya daga ciki ba to saboda haka Allah ji kan malam Isafinus almadani da rahama shi ma da yazo tafsirin wannan aya abin da ya nuna tun ma lokacin Islamic Learning Center 9899 yayi mana fatawa yake cewa yace a'a yace ko karuwa ce ka je ka nemo a musulmai mun baka izini amma amma wancan ka hakura ka bar mu saboda wahalar da kuke bamu a lokacin ba mu fahimci me yake faɗi ba sai da noma da muke karban kebura abba sannan muka gane ashe dai malamai wallahi wahala suke shi Allah ka saka musu da alkhairi ka gafarta musu ka sa aljanna ne makoma a gare su so da haka dai a takeice wa wannan abin da ayan take nuna shine yahudawa su kafirai ne sun ce Uzairu ɗan Allah ne, ko? Nasara kuma sun ce annabi Isa ɗan Allah ne, dukansu Allah ya kafurta su, ya ce abinda suka faɗa ba haka ba ne ba gaskiya ba ne, don haka dai shirka da kafurci yana shiga cikin Yahudanci, sannan shirka da kafurci yana shiga cikin Nasaranci, Kiristanci. Za ka iya ganin Kiristan ai da ya aje gunki yana masa sujada, to kaga wannan ba ordinary Kirista ba ne, Kirista ne mai lasisi, ya zama rikakken mushiriki, ko da za a yi batun ai aure kaga wannan shi ya fita, don ya shiga cikin waɗanda ake faɗi kuma sannan ba ma laka raba su aida yi gunki su jada ba da makamantan waɗannan domin Allah ta'ala ya kafarta su duka da suka zo su yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam su kristoci sun ce annabi isa dan maryam ne Allah ya ce sun kafarta da wannan kaga bai ce musu mushrikai ba akai tsaye sannan kuma ya ƙara cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha trinity da suke faɗi Allah ya ce ba haka bane ya zo kan Yahudawa ya ce wa ƙalatin Yahudu Uzairu Dumnillahi wa ƙalatin Nasarar Masihu Ibnullah, duk Allah ya tarkata su ya yi musu kuɗin goro, don haka dai su kafirai ne. Kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da kafircin nasu a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 153 yake cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da wanda ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake hannunsa ba wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umma wanda zai ji labarin nan ba wai ya ganni ba kawai ya ji cewa an aiko ne kuma ya kasance ba yahude ne shi ko kirista ne shi har mutuwa ta riske shi kuma bai imani da ni ba manzala ya ce wallahi sai ya shiga gidan wuta ba sai sai ya kasance dan wuta ne shi ranar alkiyama sai ya nuna cewa ashe wannan aya tana gamewa wasu malaman suka ce kenan su ma an haramta auren ƴaƴansu kamar yadda aka su ma suka haramta addinin Allah daga cikin fa'idojin da ake so mu fahimta dangane da hana auren waɗanda suke ahalil kitabi ne duk da cewa akwai halarci shari'a bata haramta bane saboda kila wani inda yake rayuwa ba wanda zai iya auren kuma kila ba irin matsalolin da ake gudun wanda a yanzu a duniya kuma gaskiya zai wahala ka rayu a wani wurin da za a ce ba musulmin da za ka iya aure mun fahimci wannan ko sannan na biyu suka ce abin da ya sa ita mace dole ne tema miji ɗa'a mace ita ce take ƙarƙashin wane miji shi kuma miji idan ya aure mace wanda take halil kitabi tana ƙarƙashin shi musulunci ba zai taɓa tirsasa ta dole sai ta musulunta ba kun ji ɗaya sannan na biyu ba za ta zo a gidan musulmi ta ji ana zagin annabi isa ba babu gidan musulmin da ake zagi annabi isa tilka rusul faddalla ba'dahum ala ba'd dukkan su mun imani da su sai dai mun yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa to shine suka ce adalci yana musulunci saboda musulunci ya ce kullum min indillahi dukkan annaba daga Allah suke annabi isa namu ne su kuma ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka kaga ashe musulunci na da kamala kiristanci yana da tawaya tunda su ba su yadda da asalin a musulman annab sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma mun yadda da annabi isa kuma muna jin duk wanda bai imani da samuwan annabi isa ba ba musulmi bane amma su sun yarda duk wanda yadda da annabi isa ko bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ganin kirista ne shi kaga ashe namu ne kammalallen addini al yawma akmaltu lakum dinakum nasu kuma shine na kasashen addini saboda sun dauki wani sashi sun kore wani sashi suka ce ba a yadda kuma mumina mace ta auri kirista ba saboda ita tana da daraja za ta koma ƙarƙashin na ƙasashe kuma dole in ya umurce shi taimasa ɗa'a in dai da gaske auren ne kuma kaga dole zai umurce ta da abin da ba addininta ba ne shi yasa sai aka ce su ba za a ba su ba ma gaba ɗaya wannan yana daga ciki don haka a taƙaice dai a ƙarshe ƙarƙashin wannan aya malamai sun kawo wasu hadisai masu muhimmanci wanda suke da alaka da auratayya wanda ya kamata musulmai su san su su kiyaye su kuma su san su akalla hadisai ne guda bakwai tunda lokaci ya kusa ina ga zan tsallake zuwa gare su in ɗauko hadisan mu ji su a gurguje na farkon su shine hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda hadisi na cikin Sahih Bukhari hadisi na 2590 daidai sannan kuma yana cikin Sahih Muslim hadisi na 1466 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa tunkihul mar'atu li arba'in mutane suna auren mata ne saboda dalilai guda hudu ma'ana duk wanda kaga yayi aure ko dai duka dalilai hudun nan ne ko wani bangare ne da dalilai hudun kila biyu daga ciki kila uku daga ciki kila ɗaya daga ciki amma dai duk wanda kaga yayi aure to ɗaya daga cikin dalilai hudun nan ya sa ya auri mace domin su na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce limaliha saboda dukiyanta shi wani sukuda ne aka daga ne sa kwadayi kaimi aka ce mishi ka ganta kuwa yar tutturna yace akwai dala ka jama'a wakaci bala to dala to dala kuma shikenan a a ai addini da ko dake zamu ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai fada shi wani dukiya yake ne akwai kaza akwai kaza wani abokin mu ce wani kai aure ce ai shi gidan da yake jira gaskiya har yanzu bai samu abin da yake so ba ce yanzu mu ga mu nan duk matanmu da kake gani mu da abokanmu mun fi mu ashirin dukkanmu matanmu a hannunmu suka yi saukan ƙur'ani ko muka aure abinmu malam muka karantar da su ƙur'ani muka aure su ke za ba mu taɓa samun ciwon kai ba idan yau ta ga ta isa sai mu koma kujeran malam dole ce ƙasa ko ba shi kenan ba idan gobe tana ganin ƙasa take sai mu dawo mazaje sai a yi sha'ani shi kenan an zama abokai kuma mace ko kwayan idan ka ta kalla ka dan bata ran ka taba karantar da ita ko da wallahi dai yanzu TikTok ya bata lamari amma dai tare da haka dan kai rangwame gaskiya akwai sausauci akan wanda yake haka din ne to dan haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukiya wani yana bin dukiya ne wani hasabiha wani kuma dangantaka kamar yadda dazu nake fada muku ce mishi Allah kai aure yace a'a ai su matsalan ka san ‘yan royal family idan ka auri wata to ita ba za ta zo maka a na biyu ba shi yasa wai ke so ya fara da ita in yi kuɗi sai ya ƙara na ce kai malam wannan kuɗin tun yaushe ake neman su kawai ka zama ɗan gwagwarmaya ka faɗa a ci gaba in Allah ya lokaci ya za su zo kar ka zo kai sakin sakin na hannu kamun na guje ba lallai ne Allah ya kirga cikin wanda za su yi kuɗin ba kila kai arzikin ka Qur'anin da aka baka ne wallahi malam bai amsa ba fa sai da muna da 'ya'ya kusan uku uku ko hurhudu sannan muka je waliman auren shi kaga irin wannan shi ko yaro musamman dan farko kamata yayi in ka ce kai da ya ja da baya ji a guje ka bi shi ka faffan lamar mari to yaran kai gobe in ka ce amma yana ganin karke da yasta da kada ba za ka bari ba sai ce baba wallahi ni fa in na dawo ne kawai sai ya san cewa sai dai bari bari Allah ya kawo mu kawun kai dawo zan sa ya zane min kai ayya ai a makara kai shanin ai ya ji a guje karin foshi malam ka tara shi ka sauke mai wasu biyar a zai gane yes a to nan tun ana nan sanda za ka fara taushi shi kuma ka gama lubibi ta shi ya fara hankali shi ke nan sai ka ga an zo daidai wa daida abin daida ce ne Allah ya datar da mu da ya'ya na kwarai wani jamali ha wani kuma annan sulasa ya ce kyau yake nema shi kawai yana neman kyakkyawa ce to shi yasa yanzu su ma matan da suka gane sai suka koma kawai kyale-kyalen daukan hankali da aka zo su ma suka ce to in mace kyakkyawa ce sai ta ce ita ma mai kuɗi take nema ina da aboki da yake da harkan provision mun je central market da shi wata rana zai amso kayan cosmetics kayan cosmetics yake sawa yawanci masu provision za ga akwai cosmetics a gefe shine sai zai sai wani hoda ne ko mai ne sai sai shi mai ba da sarin ya ce mishi ka ɗauki wannan sai ce a'a ni na san yanayin location ɗin da kasuwa na yake na san irin mutane na kasan kana da kasuwa kasan irin mutanen da suke wuri wani lokaci da kana da kuɗi amma ba wayewa bane kai investing mai tsada a wurin mutanen da ba su yi affording wannan ba ko kuma ka je wurin da sun fi karfin abin sai ka yi ƙasa ka kashe kanka ina fata mun gane shine sai ce a'a shi dai na son daidai na mutanen shi ne sai ce kai kwantar da hankalinka na san me na ce ka siya a gaba na kai wannan sai ce sabon shigowa ne ka gwada sai ce me yasa kake ta matsa mun yace yawwa ya ce da ke faruwa maza da suna rudan mata ne da riguna sai mu ce rinka ɗauko haya ko aran rigan abokin shi sai ya je taɗi har sai mace ta yadda da shi sai fara dawa matsayin shi a hankali tunda ya ci ta da yaki wata ma har sai an yi aure sannan ya fito a asalin anakan lahun shi malam sai abinda Allah ya shi ne ce to su ma mata da suka gane sai suka koma ba ruwansu da rigan da ke wuyanka kallon fatan jikinka suke mai kaci in suka ga fata mai kyau ne dan sun san a bata wahala su kuma mazan da suka gane yace to shi wannan man baya bleaching amma yana sa fata taushi da sheki su ma maza sai suka koma bleaching irin nasu sai ka ce dole to kaga wannan ai ba abu ne wanda ya dace ba to wani yana auren mace dan kyanta inji Annabi sallallahu alaihi wasallam mun samu nawa uku wani dan dukiya wani dan dangantaka wani dan dan dan a kyau walidiniha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma wanda suke auren mace dan addini to wace ce mace mai addini za ya samu mace mai addini tana da dukiya tana da dangantaka kuma tana da tana tana da kyau duk zai iya yiwa amma abinda ake so ka auda shine wanda idan Allah ya ce ta yi tana yi idan Allah ya ce ta bari tana bari kuma tana girmama alakan auren da ya hada ku wannan ita ce mai addini matakin farko ko da ba mahaddacin alkur'ani bace ta zamto mahaddaci alkur'ani wannan ƙarin falala ne daga Allah amma dai abin da ke asali ya zamto tana sauraron Allah da manzansa ko da ba ta da tarin ilimi don ilimi arziki ne Allah na ba mutum gwargwadon abin da ya so ya bashi ne ba wai don iyawan shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fazfar bi zati din tariba ce da ka zabi mai addini ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya maka zaka ji dadin hakan zaka yi alfahari da shi hadisi na biyu da ya kamata mu sani a gurguje shi ne hadithin na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta. Na na Aisha radiyallahu anha wannan hukunci ne take faɗa mana dangane da aure. Take ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin. Babu aure sai an samu waliyi daga ita wanda za a aurar da ita da kuma shaidu guda biyu adalai. Kaga wannan hukunci ne. Wato za ka yi mamakin wani san rai da har a garin nan ake ƙoƙarin yaɗa shi. shi ne wai sai a yi ma matasa fatawan cewa idan dai an kai sadaki gidan su yarinya to ya halasta ya komai da ita wallahi wani yamin wannan tamkaji dai tambaya kamar na dabbobi ko kamar ba nan masu hankali ba malam to amma wallahi kawai sai na ji wani da ake makallan babban malami ba babban malami ya zo yana fatawa da wannan fatawas ya zo yana fatawa da wannan fatawar alaga fita mala ya barnan da zaka ya fara al'umma ba za ta rufu ba duk wanda ya maka wannan fatawar don Allah kai masa tambaya guda ɗaya daga gare mu ɗaliban ilimi. Tambayan ita ce, shin idan ya kai sadaki kafin a ɗaura auren ta mutu yana da gadanta ya gaya mana yadda Allah ya raba gadan kun ji wannan tambayan ko kafin a yi auren an kai sadaki an kai kudin sa rana an ma sa rana sai ya rasu shin za ta ci gadon shi muna da tambaya idan za ta ci gado a kawo mana dalilin da ya kawo gadon kuma a kawo mana yadda Allah ya raba gadon domin gado Allah da kanshi ya raba ba dan adam ba shi ne magana abu hitar ladi kafa amma ka zo ka buɗe wannan ƙofar malam mai imanin ma ya ƙare ballanta na a zo na san yaron da aka nuna min wallahi aka ce so uku yana kai sadaki ya lalata da 'yan mata ya gudu ya bar sadaki saboda yana da kuɗi saboda yana da kaza tunana isha gashi tana faɗa ba a yi sai da waliyi waye waliyinka waye yardan maka su waye shaidu babu shaidu sai hadisi na uku shi ne na na'isha haro ta ƙara cewa shugaba ma'ana sarki ko alƙali shi ne waliyin wanda bai da waliyi kun ji maganar mutaran nan ko? oke a mata ne a shekaratun mata ne da suka yi tambaya alƙali shi ke da ikon ya lalata aure ko ya ɗaura aure ko kuma wanda yake sarki ne wanda yake uba na al'umma kamar yanzu mai alfarma sarkin musulmi a shari'ance yana da ƙarfin da ya ɗaura aure ko ya lalata auren saboda an yi an yadda duka akan haka din ba wanda yake sabani akan wannan sannan sai hadisi na nawa na hudu kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shi ya kwadaitar da mu ne mu nemi mace wadda take ta gari domin yana cewa ad-dunya mata duniya dan jin dadi ne na kankanin lokaci wa khairu mata'iha mafi alkhairin dan jin dadin da ake morewa duniya kuwa al-mar'atu salihah ita ce mace ta gari a wani hadisin ya faɗi wace ce ta gari din ita ce wanda idan ka umarce ta taimaka da'a idan ka kalle ta taimaka abinda zai faranta maka rai idan ka fita ta tsare maka mutuncinta da dukiyanka har sai ka dawo idan ka samu irin waɗannan matan ka kaulakanta su ka rike su hannu bibbiyu wallahi da wuya ka samu kamar su ba sa samuwa galibi ba sa samuwa galibi sai dai hakuri sai dai ka samu biyu ka hakura da wanda ka samu amma dai kamala ta Allah ce ba za ka taba samun macen da asalin wato ta cika ɗari bisa ɗari ba shi sa malam guruntun Allah ji kansa da rama ba da ya rasu ba ko ya wani ya ce mai ka samo min mace wanda take kyakkyawa mahaddaciyan Kur'ani, mai haƙuri mai ilimi fara kaza sai da ya gama ya ce ni na samu wannan sai in kira ka eh a ba man sagire ba ne kakai man sagire malam guruntun ne imani yana jin mu ko zai ji wannan tafsirin da saboda haka abinda mala ya faɗa kenan yace ni sai in kira ka ma'ana ai wannan kanwan hurun in ne kuma Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun to amma kuma kyau yana cikin ɗabi'u ne ba halitta ba kyau na cikin halitta mene ɗabi'a ba halitta ba saboda shi shi shi halitta ai yana tsufa kyau yana gushewa yau da gobe yana karar da shi yau da gobe yana karar da kyau musamman ma ga mata wanda ya ce kyau zai kalla gara mu mazaje tunda dama Allah ya mu za mu iya daka faskare abin mu wuce wurin sai aka yi wasu murda murda ba wani matsala kawai mu tafi ko ba mu shafa hoda ba to amma su yau kana ganin wance ta dauke maka hankali walla an jima zaka ga wanda ta bita to shi yasa kawai ka sa addini ya maka awo idan ka samu awon addini duka ka huta ɗan uwa gaskiya lokaci ya nisa ko bana so mu saba ma lokaci muna da hadisai guda biyu da suka yi saura amma dai haka nan za mu haƙura zan duba mu ga idan ma'anansu ya shigo a cikin bayanin da muka yi to ba za mu damu maimaita su ba idan kuma ma'anansu bai fito ba to za mu maimaita su a gobe insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya Allah ta'ala ya datar da mu asusun mu na neman taimakon masallaci jiya mun sanar anan mun nemi taimako kuma yanzu ma muna so a miƙe a sake zagayawa a karbi a taimako na aikin masallaci kamar yadda ku sani mun faɗa yanzu muna da bulo guda ɗari a ƙasa wanda wata bayan Allah ta bayan na fara aiki ɗin akwai kuma tsare-tsaren da ake yi wanda shi ma an gama za mu muku bayani a kan shi mu sanar da ku ta inda za a faro aikin amma muna neman taimakon yashi da ko dutse ko siminti ko blocks ko rodi ko kuma kuɗi a jiya da muka nemi taimako a nan mun samu naira dubu uku a ɗazu da muka yi bayani a mimbari bayan mun sauka an tara naira dubu goma sha tara da ɗan wani abu a kai so da haka muna na da tasa'in da biyar na so muna da kenan dubu ashirin da biyu da naira casa'in da biyar daga jiya zuwa yau muna fatan ya zamto a ci gaba da ba da gudunmuwa insha Allah ta'ala har zuwa lokacin da Allah zai nuna mana cin nasarar wannan aikin za mu faɗi account number mu kamar yadda muka saba ban dai har da can ba Alhaji Adamu kuɗi ba ta hana ni yau da aka karanto mun 001 yawa sai 8 mini yawa 001 88 wannan shi ne account number sunan banki kuma a Jaiz Bank suna account ɗin Mus'ab bin Umair Islamic Center da Allah muna fatan waɗanda Allah ya ba su iko alsalin wato su taimaka fi sabilillah akwai wata mata ce magana a social media to amma dai ban kai gaba ta amsan maganan ba insha Allah muna fatan idan Allah ya sa wani abu ya wakana za mu sanar da ‘yan uwa bi idnillahi ta'ala Allah kuma ya baki iko ya cika miki burin alkhairin da kike so ki yi insha Allah sai Mu'az bin Jabal na marayu ko na Mu'az da Allah muna so a dage a bada taimako don gobe za mu fara raba musu abin da muka tara muna jinkirin ba su a farko saboda a farkon azumi galibi mutane kan dan taimaka ma marayu daidai gwargwado amma wannan tsakiyan wallahi yanzu duk kusan an gama galabaita an yi yaushi to shi yasa muke kawo shi tsakiya sannan kuma akwai na sallah mukan samu mu yanka musu sa ko mu ce shanu akalla guda uku ko hudu sannan kuma ba su shinkafan da akalla ba za su je suna roƙon mutane ranar idi ba so yanzu wannan na farkon ne ma sai yanzu ya samu so da haka muna fatan da Allah mutane su bada gudunmuwa su sanya account dinmu na marayu shi kuma 002626 4944 sunan account ɗin Mu'az bin Jabal Foundation sunan bankin Stanbic IBTC insha Allah za mu rabo a gobe da GB bi iznillahi ta'ala muna roƙo Allah ta'ala kuma ya ya datar da mu wanda kuma yake da abinci ne zai bamu shi ma muna maraba da shi za a iya kawo Al Faruq Islamic Academy idan an zo wanda aka samu a makarantar security na makarantar ko Mika'il za a iya ba su kuma za su rubuta za mu sanar insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh